أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى درسي نبي أتكل لتهم مسائل الجاهلية مالك تشوى المسألة الحادية عشر mas'ala ta goma sha ɗaya malik ta alistidilalu bil qiyasil fasid mutanen jahiliya suna kafa hujja da ƙiyasi wanda yake na banza imana su dubi abubuwa guda biyu sai su yi tsammahanin waɗannan abubuwan guda biyu gaba ɗaya abu ne kala ɗaya wanda wannan ya sanya da yawa daga cikin mutane sun ɓace kamar da ibnul qayyim yake cewa mafi yawancin ɓatan da mutane suka yi sun ɓace ne a wajen ƙiyasi ya ce sannan kuma shugaban masu ƙiyasi wanda ya fara ɓaciya shine iblis lokacin da ubangiji subhanahu wata'ala ya umarce shi akan yayi sujada ga annabi adam ya ce ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min din ya ce na hi shi alheri sai ƙiyasin sinadarin da aka halicce shi na wuta da sinadarin da aka halicci annabi adam na laka da shi sai ga cewa ai laka za ta iya wuta ita take iya ƙona laka a daidai lokacin da laka ba ta iya ma wuta komi kaga kiyasi ne yayi sai zamanto kiyasi ne na banza fasid a dalilin haka sai ya ɓace tare da cewa abin da za a yi dubi anan shine shi wuta hallakawa ne kawai yake yi bayya wuta batta daga ƙafa kawai hallaka take a daidai lokacin da shi kuma ƙasa ko kuma a ce abin da ya shahi laka shi kuma rayawa ne ke to wannan kiyasin da ya yi za ka samu 'yan bida suna irin wannan kiyasin to menene laihin kaza tun da dai an yi kaza ma ai kaza ba komai bane ba to mutanen jahiliya manzalla ya saba musu wajen alkiyasul fasid da suke da ka qaulihim kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya haikaito abin da suke haɗin cewa in antum illa basharun mithluna suke cewa annabawan da Allah ya turo musu yo ai ku ba kowa bane ba illa basharun mithluna face ɗiyan adam irin mu kaga anan sun yi kiyasin kasancewar su su ɗiyan adam da kasancewar kuma annabawan da ubangiji subhanahu wata'ala ya turo musu suna lissafin su a matsayin su cewa 'yan adam ne a daidai lokacin da abubuwa ne guda biyu wanda sun yi kamantacce ne a wani bangare a wani bangare kuma ba ɗaya suke ba Allah ke ce Allahu ya tsafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi inna Allah sami'un basir ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum Allah shi ke zaɓa daga cikin annabawa daga cikin mala'iku sannan kuma daga cikin mutane Allah ya zaɓi manzanni to su magana da suke cewa in antum illa basharun mithluna ku ba kowa bane face ɗiyan adam irin mu kaga kiyasin su ne suka yi sun yi kiyasin kansu da annabawa suke cewa annabawan kawai dai turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kawai kuna so ku katangance mu ku hana mu bautawa abin da uwayenmu suke bautawa suka ce to fa'tuna bi sultanin mubin ku zo mana da hujja bayyananna sai annabawan suke ce musu qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basharun mithlukum lalle mu mutane ne irin ku amma fa inda muka sha bamban walakin Allah yamunnu ala man yasha'u min ibadi Allah yana yin falala da kima da ɗaukaka ga wasu daga cikin bayan shi to mu Allah ya mana wannan wannan kimar da haka su ma Qurayshawa abinda suka yi a cikin akan haƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan suke cewa wai a cikin suratul qamar suke ce a ulkiya zikiru alaihi min bainina yanzu duk Allah ya rasa wanda zai turo annabi sai wannan a cikin mu ga munan shi dan adam mu dan adam to kaga kiyasi ne suka yi wannan kiyasin kuma sai kai su ya baro su to wannan iya ɗaya daga cikin masail da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba wa mutanen jahiliya akai sannan mas'ala ta goma sha biyu inkarul qiyasi sahih su mutanen jahiliya suna inkarin kiyasi wanda yake sahihi ne bi ma'ana wanda yake lahiyayye ne addini kuma ya yarda da shi to su kuma sai su ture shi wani iri ne kiyasi wanda yake ingantacce an takunar rusulu ilal bashari basharan ya zamanto manzannin da Allah zai turo zuwa ga mutane ya zamanto mutane na irinsu kar a turo musu mala'ika kaga hanyar mu'amalantar shi a rayuwa zamantakewa da shi ba a san me yake so ba ba a san me baya so ba ya ɗabi'ar rayuwar shi take kaga zai wahala akan mutane shi na Allah yake cewa qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innina lanazzalna alaihim minas sama'i malakan rasula inda ce akwai mala'iku suna tahiya a ban ƙasa da Allah aiko musu mala'ika a matsayin manzo to alqiyasu sahihi anan shine za a aiko muku manzo a cikin mutane irinku to amma kar ku yi tsammanin cewa shi wannan da aka yi gama garin mutane ne ya ayyuhan nasu irin irin irin mu gaba da a ta wannan bangare kuma Allah ya mishi wata fi Allah ya mishi wani fifiko da kima da daraja da ɗaukaka wanda wanda daga cikin bayi ba su da shi sannan kuma ya zamanto mala'iku su ma Allah ya aiko musu manzo daga cikin mala'ika wanda yace hadha huwa al-qiyas as-sahih wannan shine qiyasi ingantacce alladhi taqtadihi al-hikmatu wal fitra salima wanda hikima take tattare da shi sannan kuma da lahiyayyen tunani irin na irin na dan adam kenan suna inkarin kuma wanda abin da yake a kiyasu kiyasi ingantacce sai su ce yaya za a yi a turo musu mutum a matsayin manzo in ana so su yi imani Allah da kanshi ya zo ya ce musu shi ya turuwa ne ko kuma wani makamancin wannan kamar yadda za ka samu ayon ƙurare sun yi magana akan waɗannan abubuwa sai malike cewa wal jami'u li hadha wa ma qablahu abinda ke hada tsakanin wannan maganar da abin da ya gabace ta me matsalar su su adamu fahmi al jami'i wal fariq ba su san ba me abin da yake al jami' yake hada abubuwan wal fariq kuma da abin da yake rarrabe su bi mana jahiltan da suka yi akan abin da ake cewa aljami'u wal fariq aljami'u alladhi yubna alayhi alqiyas abin da ake gina qiyasi akan shi sannan kuma da alfariqu alladhi la yasluhu ma'ahu alqiyas da abin da arabe yake qiyasi bayya hawa saman shi kace kace annabawan Allah manzanni manzannin Allah da Allah subhanahu wataala ya turo kace a ya za a turo muku ku mutum a matsayin a matsayin manzo kaga wannan qiyasi ne wanda yake fasid sannan kuma Allah ya turo muku mutum irin ku wanda za ku iya rayuwa da shi amma ku gane cewa ho darajar shi da kima shi ba ɗaya ke da ku ba wannan kuma shine kiyasi wanda yake ingantacce to wannan sune mas'ala ta goma da mas'ala ta afwan mas'ala ta goma sha ɗaya da ta sha biyu mas'ala ta goma sha uku al mas'alatu thalithatu ashar malike cewa iya daga cikin abin da manzon ya saba mutanen jahiliya akai al ghuluwu fil ulama'i was salihin wuce gona da iri akan harakan da ya shahi malumai da mutane na kwarai waɗanda ake ga cewa 'yan ajin tabarkalla ne a cikin al'umma su mutane jahiliya sai su wuce gona da iri don kawai mutu a ce malami ne ko kuma a managarcin salihin bawa ne to sai a rika ɗauko su haƙƙi na manzan Allah a bashi ko kuma ɗauko haƙƙi na Allah ma gaba ɗaya a bashi ka ƙaulihi malikita kamar faɗarsu da suke cewa ya ahli kitabi ubangiji subhanahu wataala yake faɗa yake ja musu kunne ya kuma abuta littahi alyahudu wan nasara la taghlu fi dinikum kar ku azarbabiya kar ku wuce gona da iri fi dinikum a cikin addinin ku wajen bautan Allah subhanahu wataala sannan wala taqulu ala Allah illa alhaq kar ku faɗa akan ubangiji subhanahu wataala sai abin da yake gaskiya abin da yake na gaskiya abin da ba ku sani ba ku fita daga bayan shi المسألة الخامسة خامسة عشر مسألة قوم شابير من الله صلى الله عليه وسلم يا سابا ومتان جاهلية وجن اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم اعتذارهم سنة بعد أزري عن اتباع أكم بين ما آتاهم الله أبند الله يأيكوزوا غريس بعدم الفهم تشاب وصفهم تشبا ka ƙaulihi kamar da Allah ke bada labari akan suna cewa qalu qulubuna gulf suna cewa zukatanmu ne a rihe bun ma ganewa haka kuma suke faɗa ga shu'aibu ya shu'aibu ya kai shu'aibu ma nafqahu kathiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa ya kai shu'aibu ba ma fahimtar abin da kake faɗi maganganunka da kake gaba ɗaya ba ma fahimtar komi to su wannan shine tunanin mutanen jahiliya fa akzabahumullahu sai Allah ya ƙaryata su wa bayyana anna zalika man Allah ya bayyana mana cewa me yasa ba sa fahimta bi sababi tab'i ala qulubihim saboda Allah ya yi rihi akan zukatan nasu Allah ya yi rihi zuciyar ba ta fahimtar gaskiya sun bace bat wa anna tab'a bi sababi kufrihim sannan kuma wannan rihin da Allah ya sa akan zukatan su a dalilin kafircin da suka yi shine ce Allah ke cewa balla anahumullahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا wa akhdhihim riba wa qarnuhu anhu wa aklihim amwalan nas bil batil a dalilin waɗannan abubuwan sai Allah madaukakin sarki sai yayi rihi akan zakatan ya zamanto ba sa gane komi ayi ta bayanin duniyan nan musu fahimtar komi mas'ala ta gaba malik cewa al mas'alatu as-sadisatu ashar mas'ala ta goma sha biyar sha shidda i'tiyaduhum amma atahumullahu bi kutubi sihiri su waɗannan mutane na jahiliya i'tiyaduhum bi mana sun ɗauki kambaci sun juya ma amma atahumullah game da abinda Allah mai girma da buwaya ya ba su na shiriya da littahi abinda Allah ya ba su a matsayin kayan shiriya sai zamanto sun i'tiyad kenan shine kamar sun sun bar shi sun ɗauki wani abu daban bi kutubi sihiri ta hanyar ɗaukar abun da ya zo a cikin littafai na sihiri kama zakar Allah ta'ala kamar da Allah ya ambata fi qawlihi fi qawlihi wa lamma ja'ahum rasulun min indillahi lokacin da manzo ya zo musu daga wajen Allah mai wajen Allah musaddiqun lima ma'ahum yana gaskanta abin da ke tare da su yake cikin littafin nasu nabaza fariqun min alladhina utul kitaba kitaballahi da yawa daga cikin ma'abuta littafi suka yi fariƙun wani ɓangare a cikin suka yi watsi da abin da wannan manzon ya zo musu kitaballahi wara a zuhurihim littafin Allah suka yi watsi da shi suka yi wurgi da shi can bayan bayan su yana ba su yi aiki da shi ba ka annahum la ya'lamuna kai ka ce ba su sani ba saboda bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafin su a bayanin abin da ya kamata na kadaita Allah da bauta duka yana rubuce a cikin littafin su amma da manzon Allah ya zo ya tuna musu sai suka yi nuna kamar ba su san komai ba Allah ya ce wattaba'u kuma suka bi ma tatulu shayatinu abinda karerakin shaidanu ala mulki Sulaimana a lokacin Annabi Sulaiman alaihi salam wa ma kafara Sulaimanu ai shi Annabi Sulaiman ba kafirta bai kafirta da Allah ba walakin na shayatina kafaru su shaidanu su ne suka kafirta suke karanta wa mutane labaru na banza da karerake walakin na shayatina kafaru yu'allimuna nasa sihira suke karantar da mu suke karantar da mutane sihiri da bauɗewa hanya da take ta gaskiya almas'alatu sabi'a ashar mas'ala ta goma sha bakwai mala yake cewa nisbatu batilihim ilal anbiya wai aikin da suke na banza suke jingina aikin zuwa ga annabawan Allah kuma ka kaulihi kamar da Allah ke bada labari a kansu wa ma kafara Sulaimanu annabi Sulaiman bai kafurta ba bai bar tafarkin wanda yake na daidai ba amma su ne suka kafurta amma suna ba da labaru na ƙarerriki a kan annabi suleiman alaihi salatu wasalam kenan sun jingina abin da suke na sihiri zuwa ga annabi suleiman to wannan iya cikin misali inda manzo Allah ya zo ya saba wa su mutanen jahiliya akai kenan wannan maganganun na cewa annabi suleiman an yi irin nau'in sihiri kaza yayi kaza an yi kaza wadannan duka ƙarerriki na shedannu wanda bai da asali wa qawlihi haka fadar shi madaukakin sarki ma kana ibrahimu Allah yake ce annabi ibrahim bai kasance ba da dai yahudiyan bai kasance ba yahudi ba wala nasraniyan bai kasance ba nasare ba walakin kana hanifan musliman shi dai musulmi ne kawai to kaga mutanen jahiliya suna aikata wasu ayyuka kuma sai su jingina wannan aikin zuwa ga cewa fa wannan aikin annabawan Allah ma ka suke aikata alhali ba haka nan bane ba almas'alatu thamina ashar mas'ala ta goma sha takwas intisabuhum malaka cewa tanaquduhum fil intisabi tanaquduhum fil intisabi kamar cin karo da ake samu na abubuwa guda biyu filin tisabi kasancewar jinginuwansu zuwa ga ai su mabiya annabawan Allah ne su jikokin annabawa ne su wane ne su kaza ne to tana war maganganu suna warware juna suna ce mabiya annaba ne kuma suna aikata aikin da yake warware abin da annabin ya kira zuwa gare shi malaici yan tasibuna suna jinginuwa ila ibrahim zuwa ga annabi ibrahim suna jingina kansu da annabi ibrahim sannan kuma ma'a izharihim tarkat tibaihi tare da sun bayyana karara cewa ba sa bin annabi ibrahim bisa tare da shi kenan su jingina kansu akan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kaga wannan wata mas'ala ce wadda take kenan akwai cin karo da juna sun ce suna biyayya ga annabi ibrahim amma sun ce su mabiya sun jingina kansu ga annabi ibrahim amma kuma aikin da suke aikata yana warware abin da annabi ibrahim ya zo da shi sannan kuma yana daga cikin almasailu jahiliya ma yace almas'alatu tasi'a ashar mas'ala ta goma sha tara suna aibanta mutanen kwarai qadhuhum fi ba'd salihin suna kama a ce zambo ko kuma aibanta mutanen ƙwarai bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim a dalilin aikin da wasu mabiya mutanen ƙwarin suke aikatawa misali yanzu a ce mutum ne a ce mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sai ya zo ya aikata wani aiki to su mutanen jihar aka tashi sai a ɗoko daga kan annabin za a ɗoko ba za a ɗoki shi abin da wannan mutumin ya yi ba a karan kan shi kenan qadhuhum fi ba'd salihina suna faɗin abubuwan da ba su kamata ba akan wasu managartan ɗiya bi fi'li ba'dil muntasibina ilaihim a dalilin aikin da wasu mabiya annabawan suke aikatawa ko kuma mutanen ƙwarin suke aikatawa ka qadhil yahud fi isa kamar da yahudawa suke tozarta annabi isa suke annabi isa suke hudin maganganu akan shi a dalilin abin da krista suke aikatawa wa qadhil yahudi suma kuma yahudawa قدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم da su Yahudawan da su Kiristocin suna zargi ko kuma suna faɗin abubuwan da ba haka nan ba akan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to wannan duka iya daga cikin masailul jahiliya al mas'ala mas'ala ta 20 mala yake cewa i'tiqad i'tiqaduhum fi makhariqis saharati i'tiqaduhum kudiri da suke da a cikin zuciyarsu fi makhariq as-sahara a cikin abubuwa na abin mamakin da bokaye suke aikatawa da 'yan tsubbu da makamantansu wa amsalihim da makamantansu annaha min karamati salihin sai su ce ai wannan abin karama ce wani ya tashi sama wani ya tafi a saman ruwa wani ya yi wane ne a ce ai wannan karama ce to wani daga cikin ɗabi'a na jahilai wa nisbiyatihi ila al-anbiya kuma a jingina abin zuwa ga annabawan Allah malike cewa kama nasabuhu li Sulaiman kamar da suka jingina abin zuwa ga annabi suleiman abubuwansu na sihiri sai ga jingina wa annabi suleiman allah ya ce a'a wa ma kafara suleiman walakin na shayatina kafaru yu'allimuna nasa sihira wannan shine mas'ala ta 20 insha Allah ta'ala za mu tashi mas'ala ta 21 a cikin darasi na uku cikin masailul jahiliya